إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله عليه السلام لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذا أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين وتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العصيم ما تذر من شيء نتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين عتوا عن من ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون شاهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين فلا تجعلوا مع الله إلهنا آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغوا فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون فأقول بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقنا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعو أنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكائن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تامرهم أعلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فلياتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليات مستمعون بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحانه سبحان الله عما يشركون يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي به يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة ونولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا أنشاكم من الأرض وإذا أنتم وجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرايت الذي تولى وأعطي قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو مات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إن إنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك لتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوه
kai ma kana cikin rudun ne ai duk ma musulmi waliyi ne ce gaskiya ne tunda tunda musulmi ba aduwi ba ne ai waliyi ne amma shin a cikin malamai ba malaman da suka yi wasu malamai ilimi a cikin masu kudi ba wasu masu kudi wanda suka yi wadansu kudi a cikin masu sarauta ba wasu wanda suka yi wadansu sarauta ta saboda haka dukkan musulmi waliyi ne gaskiya ne tunda musulmi ba aduwi ba ne amma akwai mutane masu khususiyya wanda Allah ya zaɓe su ya zaɓe su ya so su ya gaya wa jibrilu ya ce jibrilu ina son bayina ko ko bawa na wane ka so shi ka gaya wa mala'iku su so shi a saukar da soyayyarsa a ƙasa to in wannan wali an saukar da soyayyarsa a ƙasa duk mutumin da yake da network a zuciyarsa to zai ji wannan zaɓe da aka yi wannan waliyi sai ya ji yana son sa ko waliyai masu kawo mana ƙur'ani wato ƙura'u saba ko ƙura'u ashara ko ko a waliyai masu kiyaye mana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi sallama a sittu sihayin ko ko wanda suke cikin ma'anansu duk waliyai ne waɗanda Allah ya zaba duk waɗannan ba sahabbai ba ne waliyai ne ko kuma a waliyai wanda suke nuna mana yadda muke aikata abin da muka karanta amaliyan su ne masu mazhaba su ma haka Allah ya zaɓe su ba sahabbai ba ne to duk in Allah ya zaɓi waliyi ya gaya wa jibrilu ya gaya mala'iku an saukar da soyayyarsa a ƙasa to duk mutumin da yake zuciyarsa tana kalau kalau lafiya kalau sai ya ji shi ma yana son sa wanda kuma zuciyarsa gurɓatacciya ce bai san ma labarin da aka yi a garinsu ba ma balle a sama to shine bambanci din domin gode wa Allah su kuma waliyai shugabannin da Allah ya ce ya adi'u Allah wa adi'u rasulahu uli lamri minkum ku bi Allah ku yi masa bauta ku kadaita shi ku yi manzon Allah ku so shi ku gaskata shi sannan mutanen da aka sa lamarinsu a hannu mutanen da aka sa lamarinku a hannunsu jagororinku sai aka fara da ƙura'u ulul amri ne na ƙur'ani sai aka biyar da muhaddisun su ulul amri ne a cikin hadisi su za su tace mana hadisi sahihi da hasani da za'ifi da maudu'i duk abin da suka tabbatar hadisi ne hadisi ne duk abin da suka ce ba hadisi bane larabci ne ko mutane ne ba wai sahabbai bane amma haka Allah ya zabe su ya ba su wannan wazifa wato wannan aiki haka kuma wanda suke tace mana yadda za mu aikata abubuwan da muka karanta su ne su Imam Abu Hanifa Imam Malik Imam Shafi Imam Ahmad da sauran limamai masu mazhabobi mudawwanai wanda aka rubuta su ma waliyai ne Allah zabe su ya miƙa wa duniya duniya kuma ta karba ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن آه أمتي لا تجمع لا تجمع أمتي على ضلالة الأمة كيائية باتا تاروا أكم بتا توانا هنيا ني أكذا مسوكم وليي duk waɗannan abubuwa da ƙur'anin da hadisin da huru'an da kuma dukkan ilmomi wanda suke kiyaye wannan qur'ani wanda suke kiyaye wannan hadisi wanda suke kiyaye wannan usul kenan to dukkan su gaba daya suna aiki ne wa addini su ulul amri ne idan mutum ya fita daga cikin ya fita cikin tsarin su ya ce ba zai bi su ba sai Allah ya kore shi wa in shaqiyar rasula min ba'di ma tabayyana hudude ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ورسله جهنم وساء المسيرة إجماع الأمة إجماع العلماء الحمد لله وتنن مكسا مشيو تجاني سوكما وليين ما سجا غوروري likitocin zuciya likitocin zuciya masu gyaran zuciyar ɗan adam su wanke su miƙa shi wajen Allah zuciyar ta zama tana ji tana gani tana da lafiya tana da ƙarfi domin idan mutum baya ji kurma sunansa idan mutum baya gani makaho sunansa idan mutum baya da ƙarfi ko gurgu ko kuturu to mai larura sunansa to su kun waɗannan waliyai su ne masu duba lafiyar zuciya inna fil jasadi mudghatan idza salaha salaha al jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalbu ala huyal kalbu ala huyal kalbu sune likitocin zuciya su kuma sun kai ɗari uku da goma sha uku adadin mursalai su waɗannan waliyai su ne shehu tijjani yake shugabanta radiyallahu anhu shehu tijjani yana da khalifarsa shine shehu ibrahim radiyallahu anhu at-tajalli al-akhir huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin shine mai cewa أنا النفس والآفاق ما ما رأيتها ترو- تراني وإن الكل من عند ربه to alhamdulillah mun gode wa Allah da ya za wani annabin da ya fi dukkan annabawa ya ba mu shi muka zama mabiyansa tabi'ul marfu'i marfu'un sannan ya zaba mana shehu tijjani ya samu a dariƙarsa mun gode wa Allah kuma ya hada mu da shehu ibrahim wanda shi babban khalifan shehu tijjani mai aikin shehu tijjani muka zauna da shi muka rayu da shi muka samu albarkarsa albarkarsa ta do ta ta ta, ta ba da mamaki ina nanata cewa shekarun baya alif da ɗari tara da hamsin zuwa da hamsin da ɗaya zuwa da hamsin da biyu dukkan bauchi mu mahaddata mu goma sha hudu ne duk garin mahaddata goma sha hudu ne kuma alhazai a garin ba su kai takwas ba a lokacin su alhaji barau na bakin kura su alhaji ɗan iya suna nan su ba su kai takwas ba a lokacin alhazan duk garin gaba ɗaya yanzu kana iya ƙidaye mahaddata a nan garin ba za ka iya ba sai ka ɗauki alƙalami da littafi nan ma sai a ce waɗansu sun yi tafiya baka same su ba kana iya ƙidaye alhazai a nan garin ba za ka iya ba a lokacin motoci duk gaba ɗaya ba su yi guda shida ba a garin nan duk da motocin turawa da motar sarki da motar ah, kwara waziri wanda mamadu ɗansa yake tukawa yanzu abun yi- kamar haka yake yanzu a'a an ci gaba an ci gaba da gasken gaske ma alhamdulillah mun gode wa Allah wannan ni'imomi duka farlan Allah ce zalika fadlullah yuti man yasha wallahu dhul fadlil azim shi Allah ya halicci halittarsa ne don ya amfane su ba don su amfane shi ba kuma yana da ƙarfin gasken gaske yadda halittarsa ba za ta iya ɗaukan ƙarfinsa ba sai dai rahamarsa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin da ya turo mana rahamarsa sai rahamar tana sauke mana jalalarsa sai mu samu jalalarsa sai mu samu kawalarsa duk abin da yake na alherin nan da kuke gani daga fadan Allah yake kuduran Allah take tafe da shi da ta izo kan annabawa ba wanda zai iya ɗaukan wannan abin sai da Allah ya rage ya rage ya rage yadda zai dace da halitta aka ba annaba wanda annabi Muhammadu ke shugabanta aka rarraba musu sunansa mu'jiza a wannan lokaci ba kudura kamar na farko ba sannan da yake Allah ba annaba kadai yake so ya amfana ba akwai waɗansu wanda ba annaba ba su ma Allah yana so ya amfanar da su saboda haka aka sake ragewa aka sake ragewa aka miƙawa sahu da yake bin sahun annaba shine sahun waliyai nan kuma shehu tijjani ya karba aka raba wa waliyai aka kira abun karama yanzu sunansa karama ba mu'jiza yadda yake wajen annabawa ba ba kudura yadda yake jafadan Allah ba karama da yake Allah ba annabawa kawai da waliyai yake so ya amfanar ba yana so ya amfanar da sauran irin mu duka sai Allah ya sake ragewa ya sake sauwaƙewa yadda abun ya zai zama daidai da kowa zai samu sai aka kawo shi wanda shi Ibrahim ya karba ya zama shine faiza wanda yake gama gari kenan to alhamdulillah mun gode wa Allah mun gode masa ni'imominsa duka idan wada- mutane suna mamaki dan me muke taron maulidi to mun gaya muku taron maulidi muna gode wa Allah da ya bamu annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam me yasa muke maulidi shehu tijjani muna gode wa Allah da ya bamu shehu tijjani ne wanda yake shine ya zo mana da dariƙa dariƙan nan ta tijjaniya wanda za ta baka istighfari ya raba ka da zunubi ya raba ka da shedan ta ƙara maka ta baka salatin annabi ta wanke ka ta miƙa ka fadan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kana yi masa salati shi da kansa ya ɗauke ka ya miƙa ka fadan Allah sai ka ji kana faɗa Allah la ilaha illallah la ilaha illallah kai wuzuli kenan baka sani ba wannan ila rabbikal munta amfani da riga tijaniya kenan ta raba ka da zunubi ta raba ka da shaitan da istighfari ta hada ka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da salatin annabi ta kai ka wajen Allah la ilaha illallah wannan shine amfani da riga tijaniya mu gode wa Allah da ba mu dukkan alherai mafiya annabi mu ya fi dukkan annabawa shehu tijjanin mu ya fi dukkan shehunai masu ɗariƙa shehu ibrahim kuma ya fi dukkan halifofin shehu tijjani tun da ke bayan shehu tijjani ba za a samu wani wani wali mai ɗariƙa ba da ana samu da shehu Ti- shehu ibrahim ya yi ɗariƙa tasa ta kansa amma babu dama a samu wani wali mai ɗariƙa saboda khatmu ya zo ya ya tsare to mun gode wa Allah da ya ba mu alherai to yanzu yau muna yin mauridin shehu tijjani din nan ne idan mun je wa rajab kuma sai mu yi mauridin shehu ibrahim radiyallahu anhu mauridin manzon Allah dai sallallahu alaihi wasallam shine wanda za mu yi watan gobe insha Allah ga dukkan musulmi muna muku maraba Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah kiyaye mu Allah kiyaye mana kasar mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali wayannan abubuwa da suke faruwa na bumabumai da bindigogi an yi fada da Allah ne Allah ya ce man adali waliyan faqad azantu bil harbi duk wanda ya gaba da waliyi na na sanar da shi zan yake shi to sai zamani ya kawo yanzu wai ilimi zagin waliye shine wa'azi shine ilimi kafir da musulmi shine ilimi shine wa'azi ba sun yi tsoron Allah ba har ta da waɗannan hadisai man adali waliyan faqad azantu bil harbi man qala yakhi ya kafiru faqad ba biya ahduma duk musulmin da ya faɗa musulmi dan uwansa kafiri take ɗayan su ya zama kafiri wanda aka fara masa kafiri ba kafiri bane wanda yake masa kafiri kafirci ya koma kansa duk ba su yarda da waɗannan ba suna ta gine-gine ana ba su goyon baya ana ba su kuɗi ana faɗin su a rediyo ana rubuta su a jarida ana nuna su a talabijin su ne manyan malamai amma ilimin su kafirta musulmi da zagin waliyai sai aka mai da wannan shine adon ilimi to shi kenan sai Allah ya yi fushi da wannan sai ya haɗa mu da miyagun bayansa su yi mana su yi masa maganin mu shi kenan suka ta sako mana bindigogi da bumabumai wannan shine abin da ya faru kenan to mu tuba wa Allah mu tuba wa Allah mu koma ga Allah masu kafirta musulmi su janye wannan mugun magana masu zagin waliye su janye wannan mugun abu Allah ya ce duk mai gaba da waliyinsa zai yage shi to ko Amerika ce ta ce za ta yaƙi wasu mutane a ƙasar ku ai kun kaɗe balle Allah Allah yana yaƙan wasu mutane suna ƙasar mu ina zaman lafiyar mu to abin da yake faruwa kenan duk abin duk magana kenan kamun aje da nisa asalin magana kenan asalin magana kenan boko haramun su masu yin sa almajiran jafar adam ne jafar adam wa'azinsa ba wa'azin yaƙi ba ne wa'azi ne irin na masu izala amma shi nasa akwai ilimi a ciki domin wata rana na same shi a kazaure na fito katsina ta da ƴan yara na mahaddata ƴan ƙanana da na isa fada na same shi wajen sarki sai na ce masa malam jafar kaga ƴan yaran nan mahaddatan alƙur'ani ne wanda kuke kira su ƴaƴan mushrikai mushriki yana haddace ƙur'ani sai ji haba malam haba malam tunda nake wa'azi na ka taɓa ji na ce ɗan ɗariƙa kafiri mushriki tun da nake tafsiri na ka taba ji ai abin da yake yasa nake rigima da yan izalan kenan kafirta masu dariƙa to shi kenan to anan dai ya wanke kansa cewa shi baya kafirta masu dariƙa to ana nan sai sarki ya kira mu cin abinci mu uku da sarkin da shi Jafar Adam da ni muna cin abinci sai sarkin ya jefa masa fatawa da ya jefa masa fatawa ce a'a ai la yufta wa malikun fil madina matukan imam malik yana gari ai ba mai amsa fatawa ga shehi kuma ka tambaye ni wata matsala kaga nan ya nuna ya yarda ni musulmi ne kuma wai ya yarda ma wai ni malami ne wai ya yarda ma har na fi shi in ina wuri kar a tambaye shi to ana nan akwai cikin almajiransa akwai muhammad yusuf muhammad yusuf din nan sai ya fito da abubuwa guda biyu cikin wa'azin nasu wanda babu shi a cikin izala babu shi a wajen jafar adam cewa boko haramun siyasa kafirci aka yi aka yi muhammad yusuf ya janye ce ba zai janye ba aka buga aka buga ce ba zai janye ba siyasa kafirci boko haramu to wannan magana sai ta yi daɗi wa 'yan najeriya waɗanda ba musulmi ba in an ce musulmi kada yi boko kada yi siyasa ƙasa ta koma hannu waye ta koma hannu wanda ba musulmi ba sai suka ji daɗi suka yi ta bashi jib jib suka yi ta bashi kuɗi da yawa nan da nan sai ya bunƙasa ya samu samari masu zafin masu zafin jini masu zafin zuciya masu zafin kai aka yi ta bisa nan da sai ya yi jama'a abin da ya jawo ya kai mu ga wannan kenan a cikin ƙasa wannan gaba da waliyai da zaginsu da kafirta musulmi su kuma sai suka kawo kashe mutane zubar da jinin ɗan adam musamman musulmi ba abin da ya fi shi muni annabin Allah mursali ɗaya daga cikin ulul azumi wato na ukun cikin darajar halittan Allah halittan Allah daga annabi Muhammadu sai annabi Ibrahim daga annabi Ibrahim sai annabi Musa to annabi Musa nan zai raba fada ya mari kafuri kafuri sai ya faɗi ya mutu ka san ƙarfin annabi Musa sai ce in a'udhu billahi a'udhu billahi hadha min amali shaytan inna aduwwun mudillun mubin wannan aikin shaytan ne shaytan maki ne mai batarwa ne bai mai mai bayyananniyar gaba Allah na tuba Allah kai mini gafara irfir li fa ghafara lahu Allah ce je kana maka gafara na yafe maka amma duk da haka ai bai samu zama ba mutum ya yi kisan kai ya zauna lafiya ina ko annabi ne mursali kaman annabi Musa ko ulul azmi ne nan dan sai labari ya same shi cewa waja'a min al-madinati rajulun yas'i qala ya Musa innal malaa'ikata yamiruna bika liyaktuluka fakhruj innaka inni laka min an-nasin gari wa ana shawara an ce mutumin da ya mutu nan kai ne ka kashe dama ana neman wanda ya kashe ba a gane ba aka ce an gane kai ne ka kashe shi so suna taro suna neman ka za su kashe ka su rama kisan da kai ni dai nasiya da nake maka bar garin nan kamar garin nan fa kharaja bina khaiban yatarqab sai ya bar garin bai taɓa barin garin ba yana sauraro ta ina za a kama shi ta ina za a biyo shi har ya je madiyana ya je madiyana gudun hijira ba ya je saboda ya yi kisan kai wanda ya kashe ko kafiri ne kuma cikin kuskure ne cikin raba fada amma sai da gudun hijira na shekara goma a bakunta ya bar uwarsa ya bar danginsa ya bar garinsu saboda nuna maka girman darajar rai na ɗan adam ko da kafiri ne in bai yi wani laifi wanda ya halatta a kashe shi ba daga nan ya je ya yi magana da Allah Allah ya aike shi ya ce wa Allah ai wurin da kai ke nan na musu kisan ka ina tsoro daga gani na kashe ni za su ji haba ai da ni kake magana ina tare da kai ai ina tare da Allah ne ke ai da ni kake magana ina tare da kai to duk da haka dai ka hada da dan uwana Harun ya fi ni fasaha shi ke je kana nada maka Harunan naka na mai da shi wazirin ka aka bashi mujiza aka jarraba shi jefa sanda ya jefa ta zama maciji ɗauke ya ɗauke ta zama sanda domin kar ya je wajen aiki ya zama yadda mutane za su ji tsoron sanda ta zama ta katon maciji shi ma kada ji tsoro da ya je wajen aikin da ya jefa sanda ta juye ta zama katon maciji ai shi ma sai ya tsori ta fa wuce tafi nafsi shi fatan musa kulna la takum innaka antal ali wai tsoron da ya ji yana ce shi yana jin tsoro kada Allah ya tada wannan abu ne don ya kama shi akan kisan kai din da yayi ba wai macijin ne ba shi tsoro ba ya kada dai Allah yana so ya kama shi da kisan kai din da yayi ya sa ji tsoro annabi Musa ba saboda haka duk wanda yake kashe duk mutane da suke kashe mutane to ba ta cikin hankalin su jini ya riga ya kama su ba ta cikin hankalin su saboda haka ne ake samun wannan irin kashe-kashe mun yi wa Allah laifi Allah ya haɗa mu da shiraran bayinsa su rama masa abin da aka yi masa yanzu kuna ji ana yin irin wannan kashe-kashen da kudancin Najeriya kudancin Najeriya suna ɗaura lashika su zagi waliyai sun san su ma balle su zage su sun yi ƙaryar sun je su musulmi ne balle wani abu ya faru to saboda haka su suna zaune lafiya lau ba su zagi waliyai ba ba su gamu da boko haramun ba mu ko nan nan ake zagin waliyai a masallatai a tituna a dukkan wurin taro zagin waliyi shine ilimi zagin waliyi shine wa'azi kafirta musulmi shine ilimi kafirta musulmi shine wa'azi aka tsokani Allah Allah zai ji tsoro a'a su ma ba su ji tsoron sa ba da shi ya ji tsoron su abin da ke hada mu da wannan bala'i kenan matukan ba a janye zagin waliyai da kafirta musulmin nan ba ba za a daina ganin wannan bala'i duk yadda aka yi kuma abin mamaki mutanen da kake ganin manya ne a ƙasa su ne suke goyon bayan waɗannan mutane suna ba su girma suna ba su fon to yaushe za a za- samu zaman lafiya an tsokani Allah saboda haka wannan magana da suke yi sai wanda ba musulmi ba- na Najeriya suka ji daɗin maganar musulmi kada ya yi boko musulmi kada ya yi siyasa to musulmi an ce masa boko haram bai yi ba siyasa kafirci bai yi ba to ƙasa tana hannun wane ne kenan tana hannun wanda ba musulmi ba kuma abin mamaki sai suna ƙaryata kansu motocin da suke hawa da me aka yi su ba da boko ba bindigogin da suke bugawa da me aka yi su ba da boko ba bom ɗin da suke bugawa da me aka yi su ba da boko ba amma lallai ne in dai boko bai yi komai ba sai yin bindigan kashe musulmi sai yin bom na kashe musulmi sai yin motar da mak- masu kisan musulmi suke hawa su je su yi aiki hakika boko haramun ne inda duk haka boko yake kuma haka boko yake boko shine yake ɗabba'a mana alƙur'anai muna karatu boko shi ke ɗabba'a mana hadisai muna karatu boko shi ke ɗabba'a mana littattafan guru'a muna karatu boko shi ke mana famfo muna shan ruwa boko shi ke mana asibiti muna samun magani boko shi ke mana noma boko shi ke mana girbi boko shi ke kawo mana maganin ƙwari boko shi ke mana saƙa boko shi ke mana ɗinki shi boko an yi shi ne dama don ya bauta wa larabci larabci ya amfani ruhi boko ya amfani jiki ruhi in ba jiki yana da takalifi babu jiki in ba ruhi yana da takalifi saboda haka boko yana amfanar da jiki ne wa ma ji annam jasadar la yakulun ta'am wa ma kanu khalidin yaushe za a yi rai ba jiki rai ba jiki ai ba ba wanda ya gan shi ba wanda ya san shi yana can a fadan Allah jiki kuma yaushe zai zama wani abu kasa gawa me zai iya yi dole sai an hada su shine ma ranar lahira idan an tada dan adam yau matati kullu nafsin tujami wa nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma amilatuhum la yuzlamun in an tada mutane an tada kafiri ko azzalimi ko fajiri sai jiki ya ce ni ba ruwana ni ƙasa ne ba na motsi a tambayi rai shi ya yi laifi duka rai yake ba ruwana lokacin da ba haɗa ni da jiki ba na taɓa sa- na taɓa saɓon Allah wanda ce ba ruwana wannan ma ce ba ruwana jiki ce ba ruwansa rai ne ya yi laifi shi ne mai motsi shi ne mai harrakawa shi ai gawa ne ƙasa ne rai ko yace lokacin da ba har da jiki ba na iya sa- na iya saɓon Allah wane ne in sabi Allah ba da jiki a jikina to shi sai Allah ya turo musu mala'ika ya zo ya musu hukunci ke don Allah makaho da gurgu makaho dogo ƙarfa gurgu ya- mai gani yana ja da gindi sai gurgu ya hando- hango kayan sata amma ba zai iya hawa ya samo kayan satan ba sai ya shawarci makaho dogon nan sai ce ka ɗauke ni akan kafaɗu mu je ga abu kaza a ga- a- a- mu je mu ɗauka sai suka je gurgu yana gani yana ɗaukowa yana miƙa makaho yana sa a jaka gurgu yana ɗaukowa yana miƙa makaho yana sa a jaka idan an kama su waye da laifi ha to shi kenan dukansu saboda haka ji- shi jiki an yi boko ne don ya amfani jiki an yi ruhi an yi ilimin addini don ya amfani ruhi ruhi an raba shi da jiki ba da amfani ya koma wajen Allah ba zai iya sabo ba jiki kuma in aka raba shi da ruhi gawa ne ba zai amfani ba ya zama ƙasa saboda haka dole ne dole wajibi ne mu karanta ilimin addini gurgudun abin da ya shafe mu kuma dole ne a cikin mu musulmi a samu masu karatun boko dole Allah ya ce wa iddu lahum masalatu min quwwatin min ribadil khayl turhibuna bi aduwallahi wa aduwakum lalle ku shirya wa maƙiyan Allah maƙiyan musulunci tanadi gwargwadon ikon ku na kowane irin ƙarfi min quwwatin na ƙarfi wa min ribadil khayl da kuma daure manyan dawaki na yaƙi to yanzu zamanin nan na yanzu kana da kori da baka kana kan doki da wa zaka da wa zaka yi yaƙi shi yana kan yana kan jirgin sama yana zuwa maka wuta kai ko kana ka rataye kori kana rike da baka kana kan doki yaushe zaka yi yaƙi da shi yaushe zaka yaushe zaka samu taradin da zaka fi ka- fuskanci waɗannan to dole ai boko dole dole musulmi yayi boko do- musulmi bai boko ba ya zama direban hajiya ya zama kilina ya zama ya zama dai kawai ba abin da zai yi na na wani karfi a ƙasa to dole ayi boko jama'a musu boko ba ce kowa ya yi boko ba fardu kifayatin ne lalle jama'a musulmi su yi boko kuma lalle jama'a musulmi su yi siyasa dole saboda haka muke ba da umarni kowa da kowa ya yi rijista ya sa matansa su yi rijista kamar yadda matanmu suke zuwa asibiti ana musu magani rana ɗayan nan su je su jefa ƙuri'a da lullubinsu da komai su shiga layin mata su jefa ƙuri'a a gaya musu inda za su je ba inda zai yi amfani wai yan siyasa suna ce wai ƙuri'ar ka ɗinkinka a ba haka ba ne ƙuri'ar ka wukar ka ka ba mai yanka ka ko ka ba mai yanka maka ka ci zan nana ta yan siyasa suna ce ƙuri'ar ka ɗinkinka ƙuri'ar ka damanka a ba haka ba ne ya fi haka ƙuri'ar ka wukar ka ce a hannunka ka miƙa wanda zai yanka ka ko ka miƙa wanda zai yanka maka ka ci kuma ka ɗauki wannan darasi wajen yaro na goye yaro na goye in ka zo ka miƙa masa hannu kana zo ka ɗauke shi sai ya zuba maka da ya duba wannan mutum kullum na ganin sa wajen uwata kuwa in ya gaba haka wace shi haka sai ta kallon kan ka miƙa masa hannu ke wannan mutum ina ganin sa wajen uwata kullum a'a to ba ruwana ban san inda zai kai ni ba amma daga ya ga wanda yake ganin sa wajen uwarsa ko sai haka yaro kenan yana koya mana ilimi duk mutumin da baka ganin sa wajen Allah to karka yarda da shi duk mutumin da baka ganin sa wajen Allah to karka yarda da shi duk ya dauke ka ba sai inda zai kai ka ba amma wanda kake yana yake ganin ka kake ganin sa wajen Allah a masallaci wajen zikiri wajen karatun Qur'ani wajen ibada kullum kana ganin sa wajen Allah to wannan ka san shi ko ya dauki ka san inda zai kai ka amma wanda baka ganin sa wajen Allah kar ka yadda ka mika jikinka waje in ya ya dauki ka ba san inda zai kai ka ba to Allah kiyaye mu Allah kiyaye wani kasar mu ina nanatawa a yi rijista a jefa ƙuri'a kuma kuma a zaɓi waɗanda za su amfani ƙasa kar a zaɓi wanda za su yanka mu a zaɓi wanda za su yanka mana mu ci amfanin siyasa in an yi mulkin siyasa wanda ba na musulunci ba irin na ƙasar nan na yanzu ta kiyaye rayukan jama'a gwamnatin ta kiyaye gaɓoɓin jama'a kar a riƙa sare hannayensu da ƙafafuwansu da kunninsu da da akar- ana karkarya zubar da jini ta kiyaye dukiyar mutane kowa mai dukiya dukiyarsa tasa ce ta kiyaye iyalan mutane kowa mai 'ya'ya da mata matansa ne 'ya'yansa komai karfin wani ba zai iya kwace masa matarsa ko 'yarsa ko ɗansa ba ta kiyaye mutuncin mutane wannan abu guda biyar shine amfanin mulki tun daga kafin annabawa har kawo sahabbai har kawo yanzu har gaba da gobe to amma in mulkin na addini za a ƙara guda biyu bayan an kiyaye rayuka da gaɓoɓi wato jini kenan da dukiya da iyalai da mutunci to za a kare addini a kare hankali addininka ne amma in kai wasa da shi a hukunta ka addininka ne shine alherinka na duniyanka da lafi- la- lahirarka amma da kai wasa da shi maza gwamnati zai ta hukunta ka me yasa baka je kai sallah ba hankalinka naka ne shine ya raba ka tsakaninka da dabbobi in ka bata shi gwamnati zai ta hukunta ka ita musulmi ne me yasa ka sha- ka sha giya ko ka sha kokin ko ka sha wiwi ka bata hankalinka sai a hukunta ka to dole sai a haɗa guda biyun nan sai su zama bakwai gwamnatin musulunci kenan gwamnatin da ba ta musulunci ba ko guda biyar dole ta kiyaye su nasara ya zauna ya mallake ƙasar nan ya mallake mu shekara 60 yana kiyaye wannan guda biyar a zamanin nasara baka isa kai kisan kai ka zauna lafiya ba a zamanin nasara baka isa ka kwace dukiyar wani ka zauna lafiya ba a zamanin nasara baka iya ka karya hannun wani ko haƙorin wani ko zubar da jinin wani ka zauna lafiya ba ko kai dan wane za a hukunta ka a zamanin sa baka isa ka kama yar mutum ka gudu da ita ko dan mutum ka gudu da shi ko matan mutum ka kwace ba sai a hukunta ka sai dai ba a gani ba a zamanin nazara kowa an kiyaye masa mutuncinsa irin gurgurun nasa to saboda haka amma waɗannan da suka gaji nasaran su ba mu samu haka wajensu ba yanzu lal- abun ya lalace ba a kiyaye rayuka kullum bom ake buga mu suna mutuwa bindigogi ake buga musu na mutuwa ba a kiyaye gaɓoɓi kullum fatfasa su ake yi ba a kiyaye dukiya kullum wuta ake sa mata ba a kiyaye iyalai kullum an tarwatsa su an kashe waɗannan an raba waɗannan da waɗannan ba a kiyaye mutunci to ina gwamnati saboda haka sai mu yi ta addu'a Allah ya bamu gwamnati mai kare mana rayukanmu da gaɓoɓinmu da dukiyoyinmu da iyalanmu da mutuncinmu sai ta hanyar ƙuri'an ne ko da za a yi magudi a yi magudi ai kai ka riga ka ba da naka to Allah kiyaye mu muna muku maraba yanzu za mu shiga magana maulidi shehu tijjani kenan mun yi muku maraba mun ji daɗin zuwanku Allah ta ka muku dare kullum aka yi irin wannan kira ku yi maza maza ku zo domin kun girmama addinin ku kun girmama waliyin ku shehu tijjani jagoran ku cikin ɗariƙa kun girma waliyin ku shi Ibrahim jagoran ku cikin faida kuma za ku zo ku ji ku yi karatu min mutum ya sani a tuna masa in bai sani ba a gaya masa akwai ba maganganu za ku ji wanda ko kun je makaranta ba za ku ji waɗansu ba domin makarantun hawa uku ne akwai makaranta ta musulunci zalla makarantar islam akwai makaranta ta imani da musulunci tana sama da wannan akwai makaranta ta imani da musulunci da isani tana sama da wannan to irin makarantun mutanen shi ibrahim kenan makarantar isani abinda za ka ji a wajensu ba za ka ji wurin waɗansu malamai ba saboda haka kullum aka yi wannan kira ku kokari ku zo kar ku damu da wahalar da za ku sha a hanya ko kuɗin da za ku kashe ko wurin kwana mai mara kyau ko rashin abinci ko rashin daɗinsa dukar ku damu ko ana tattaka ku a manyan mutane amma ana tattaka ana tuture ku kar ku damu shehu ibrahim yana cewa banda Allah ba wanda zai kira ka gidansa shi ya kira ka ba amma ko ruwan sha sai ka je da shi aljihunka ko shimfiɗa sai ka je da shi aljihunka ko abinci sai ka je da shi ka je a tattaka ka a tutture ka a wahal da kai amma kullum kana cewa kana babban mutum sai an cika takarda ake samun ka amma yau ga ka cikin layin zuwa zuwa cikin cikin bayan gida ba riga ba wando sai sai zani sai mayafi kana cikin layi amma duk da wannan Allah Allah sa bade ba mu dawo Allah sa bade ba wanda zai maka a gidansa ka ce za ka dawo sai Allah mutum ya kira ka ya hana maka abinci sai ka saya ya hana ka wurin kwana sai ka saya ya hana ka mutuncinka kai kai ta gudu kamar yara kai ta jiba kamar wasan yara tattaka ka amma kana ce Allah Allah kamar idan Allah saki dawowa nan wannan wuri mai albarka Allah ka saki dawowa nan su wani da ba samu Allah ka kawo su Allah ka kawo su sai Allah to wannan aikin da kuke yi aikin Allah ne shine jihadi babban jihadi jihadun nafsi jihadi iri biyu ne akwai babba akwai karami babban shine ka yaƙi zuciyarka ka koma ga Allah ka jawo mutanenka dukkan ka yaƙi zuciyarsu ka gyara musu zuciyarsu da istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah da karatun qur'ani zuciya ta yi kyau wannan shine babban jihadi karamin jihadi kuma wannan na siyasa ne siyasa wato jagorancin ɗan adam dole sai da jagora domin in sun mutane in sun taru akwai masu niyyar zalunci akwai masu ƙarfi akwai marasa ƙarfi in babu jagoranci mai ƙarfi zai ya danne mara ƙarfi ya kwace masa kayansa ba mai hanawa to alhamdulillah mu gode wa Allah da ya bamu annabi Muhammad zannana ta ya bamu Qur'ani ya bamu Islam mu gode wa Allah da ya bamu Shehu Tijjani ya bamu Dariqa ya bamu Salatul Fati mu gode wa Allah da ya bamu Shehu Ibrahim ya bamu Azkaru ya bamu yankuwantaka ya ba mu fahimtar addinin mu mu gode wa Allah Allah ya kara mana amma sauran kiyayewa samu daban kiyayewa daban idan ana yin tsuntsu ka yi shuka ka yi noma ka zuba taki ka gyara gonarka gaba ke ɗaya ta, ta, ta, ta zubar da ido amma akwai tsuntsu baka je ka yi koran tsuntsu ba aikin da kai ya tafi a banza saboda haka a kiyaye bayan an samu shehu ibrahim yana ce ni din nan da kuke gani yana da mutane na guda biyu duk inda suke nan aljanna take duk inda suke kuma ina tare da su ko kuma na yi muku alkawari duk inda na je ba zan bar ku ba za mu tafi tare amma da sharadi guda biyu sharadi na farko na amru ne sharadi na biyu na nahyu ne sharadin farko kada fa mu dauki hanyar Allah muna tafiya waɗansu su zauna wanda suka zauna fa ba ma tare da su na tafi daban na zaune daban hanyar mu ba ɗaya ba ba nan kana zaune ana sallah baka yi ba kana zaune ana wazifa baka yi ba kana zaune ana zikin juma baka yi ba kana zaune ana lazimi baka to ba ruwan shehu ibrahim da kai ko shehu tijani ka zauna an tafi na biyu kuma kar mu dauki hanya muna tafiya a ratsi hanya in ba a ratsi hanya wanda ke kan hanya da wanda ya ratsi ba sa tare almaiyatu almaiyatu wannan kuma akwai wasu mutane da shedan ya ribace su sun ce wai in sun yi tarbiyya sun yi usuli dukkan haramun ya zama halal gare su ko ba su yi sallah ba ba komai ko sun danne matar wani ba komai duk abin da suka yi dai ba komai dama ana yin addini don a samu usuli ai sun yi usuli yanzu kuma ba wajibi ba halal ba haram to wannan kafirci ne tijjaniya ba ta da wani abu da ta kawo sabo sai guda hudu ta kawo istighfari ta wajabta wa yan ɗariƙanta sunansa istighfari da salatin lalin ana yin lazimi da shi lazimi kenan ana yin wazifa biyu kenan ana zikirin juma'a da lazimi da wazifa da zikirin juma'a wannan su ne bakin abun da tijjaniya ta kawo ba istighfari ba istighfari ba sabo bane ba salati ba salati ba sabo bane ba la ilaha la ilaha ba sabo bane a tsarin dariqa tijaniya ne shehu tijaniya kawo shine sabo sunansa lazimi na biyu sunansa waziba na uku sunansa zikirin juma'a na hudu sharadi sai ka karbi sharadin ka yadda a baka wannan guda uku su ne kawai bakin abubuwa cikin tijani amma da halal da haram yadda duk suke a wajen musulmi haka suke wajen dan tijaniya a kiyaye haram a yi nesa da shi in ya faru maza maza a tuba a kiyaye wasa da wajibi da addini idan an yi takaci a tuba wannan shine ka'ida wanda yake sabon Allah billahi ya tuba wannan babu babu abin da za a ce maza domin shi ba annabi ba ne tafiyan yaro ne ya faɗi ya tashi ya faɗi ya tashi da ƙarshe sai ga ya tashi to amma wanda yake cewa halal ne haramun halal ne shi kan ya zama kafiri ko da bai yi ba Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye imanin mu Allah ya kiyaye addinin mu Allah ya kiyaye kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya masu taimako mu cikin wannan harka ta addini Allah ya taimake su masu neman su karya mu Allah ya karya su masu neman su lalata musulmi da musulunci Allah ya lalata su duk mutane da sun zama gaban almajirin shehu tijjani da an huta domin ba yadda za a yi mutum ya yi sallar safe ya lazimi ya yi azahar ya karanta ƙur'ani ya yi lazar ya yi lazimi ya yi magariba ya yi wazifa ya yi isha ya karanta salatul fati sannan ya je ya kona gidan wani ko ya kashe wani zai iya ba zai iya ba saboda ga duk masu kukan yaran sun zama yan kalare yan sara suka yan kwaya dan sholisho dan shegantuka yan lalata ba su babu ƴaƴan mun sa su a tijjaniya ba ne da sun ba mu ‘ya'yan mun sa su a tijjanda ba za su ga waɗannan ba duka za ka ga da safe suna wajen Allah suna zaune bayan sallar safe za ka ga da yamma sun yi sallar azhar suna karanta qur'ani ko daga takarda ko ba takarda za ka ga da asar sun zauna bayan asar sun yi lazimi za ka ga da maganima sun zauna sun yi wazifa kuma dukkan ayyuka na rayuwa suna nan ana yi tare da su wannan shine Allah saka wa annabi sallallahu alaihi wasallam da alheri wanda ya kama na daga Allah Allah ta haka wa shehu tijjani da alheri wanda ya kama ɗariƙa daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ta haka wa shehu Ibrahim da alheri wanda ya kama na faida daga shehu tijjani na muku maraba muna nanata muku maraba kuma muna wa dukkan jama'a musulmi taziyar abin da ya faru a Kano a masallacin Juma'a da abubuwan da suke faruwa a ƙasar musamman gabata north east wato gabata arewan gabar zakiya wani ƙasar mu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب صلى الله عليه وسلم فاتحه to mun yi sallah masu ba da abinci ku fito da abinci ku ba mutane waɗannan ban suna cin abinci ba ku je jama'a a ci abinci duk wanda ya ga wanda ya ci abinci shi ma ya ci kenan ko mutum ya ga wanda ya ci abinci shi ma ya ci abinci kenan bismillah bismillah a kama abinci a babbayar